صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما أكجل على أعتاده متعذبا متعبا متلتفا متعذبا أكجل على أعتاده متعذبا متعبا متلتفا متعذبا أكجل على أعتاده متعذبا متعبا متلتفا متعذبا متنزفا متدثرا متطيبا ومساليا ومسالما تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أزم حرمة شعبان بليلة نصفه الفاضلة وفرق فيها كل أمر حكيم إلى مثلها من السنة القابلة وقدر فيها الأرزاق والآجال الزائلة فهي الليلة المباركة على قول بعض العلماء ذوي النفوس الكاملة فسبحان من شرف بعض الليالي وجعلها موسما للخيرات وأفاض فيه على نفوس المتعرضين لمدده سني النفحات أحمده حمد عبد متطفل على موائد كرمه في تلك الليالي مستمدرا إشراق أنوارها عليه كاللآلي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقربك إلها من الجناب الأقدس وتجلو سدى قلبه ليظهر فيه السر الأنفس وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي كان يتقرب لمولاه في تلك الليالي بكثرة السجود متعوزا حامدا بمحامد تليق بذلك المعبود وعلى آله وصحبه الذين بذلوا في محبته المجهود خصوصا خلفائه ووارثيه الذين نالوا باتباعه غاية المقصود حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة آمين وتوفيقا وسترا ورعاية آمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين a idan ba a manta ba a jiya mun yi bayanin darare na haske akwai waɗansu darare a musulunci wato duk shekara darare ne amma ana kiransu fararen darare eh layalil bidi amma daren haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama صلى الله عليه وسلم ita ta haife su duka. Har za ka ji mawaƙi yana cewa ya lailatal isnaini ma za sa fahati yumnaki min sharafin ashamma wa min gina kullun layalil bidi fid dunya laha nasabun ilaiki wa anti miftahu sana fal qadru wal ayadu wal mi'raju min hasanatiki lati baharnal a'yuna ya ki daren litinin mamakin girman abin da kika yi musafaha da shi na ɗauko wato hasken haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama صلى الله عليه وسلم da aka yi a cikinki ga girma ga daraja dukkin samu ga wadata dukkan darare masu haske tun daga daren lailatul qadri daren isra'i da miraji daren lailatul bara'a daren nisfu sha'ban daren farkon watan rajab daren 27 ga watan Ra- da sauransu dai dukkan dararen laha nasabun ilaiki dukkan su 'ya'yanki ne suna da dangantaka da ke wa anti miftahu sana saboda haka fal qadru wal a'yadu min hasanati daren lailatul qadri da daren karamar sallah da daren babbar sallah da sauran darare makamantansu yana daga cikin ladanki ne kwaya daya eh, ayyukan da kika yi na lada miliyoyin nan to gabaki ɗayan su an haɗa su kwaya ɗaya ne a cikin ayyukanki saboda in ba dan haihuwar manzo Allah ba sallallahu alaihi صلى wasallam الله عليه وسلم duk dararen ba za a same su ba To jiya mun yi magana akan waɗannan darare ah, waɗanda yake raya su yana da kyau ga dukkan mumini namiji da kuma mumina mace har muka shigo maganan daren shi nisfu shaban wanda har muka yi maganan cewa yana da sunaye da yawa ana kiransa al-lailatul mubaraka kuma ana kiransa lailatul kismatu wat taqdiri sannan kuma ana kiransa lailatul takafiri ana kiransa lailatul ijabati wannan dare na nisfu sha'ban ana kiransa lailatul nisfi min sha'ban ana kiransa kuma a lailatul hayati ana kiransa lailatu idil mala'ikati ana kiransa lailatu shafa'ati ana kiransa lailatul bara'ati ana kiransa lailatul sakki sannan ana kiran wannan dare lailatul gufrani wal itqi minan nirani ana kiran wannan dare lailatul ja'izati ana kiran wannan dare lailatul rujahan ana kiran wannan dare lailatul ta'zimi ana kiransa kuma lailatul qadri duk da dai waɗansu malamai sun ce a bai kamata a kira wani dare da suna lailatul qadri ba in ba daren nan na 27 ga watan ramadana mai albarka ba sai wasu malamai suka ce ai suna ne akwai suna majazi akwai suna hakiki in ya so lailatul qadri hakikatan cikin ramadan lailatul qadri majazan nisfu sha'ban saboda haka jiya duka mun yi bayani akan wato waɗannan darare da kuma yadda ake raya su har muka yi maganan cewa shi daren 27 ga watan rajab akwai sallah da ake yi wanda har ah, sayyidina anas ibn malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walil amil hazihi lailata hasanatu mi'ati sana duk mutumin da ya bauta Allah daren 27 ga watan Rajab wato daren Isra'i da Miraji to za a bashi ladan ibada shekara ɗari ne to a jiya dai duk mun ambato su a waɗannan darare masu albarka har muka sauka akan wato daren shi nisfu shaban ɗin wanda har muka faɗi cewa imamul gazali ya faɗa a cikin littafinsa iya ulumuddini cewa kana salafu yusalluna hazihi salata wa yusammuna salatul khairi magabatanmu managartan magabata sun kasance duk suna yin wannan sallah kuma suna ambatanta wato salatul khairi sallar alkhairi kuma sukan yi jam'i ma wasunsu wasunsu sun haramta ma ai jam'i waɗansu kuma sun halatta ai jam'i haka dai zaka ji abubuwa ga sunan da yawa akan sha'anin amma dai a babun falala ne wannan duka sannan al'imam Hassan al-Basari Allah ya ƙara mar yadda ya ce haddasa ne salasuna min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama anna man salla hazihi salata fi hazihi laila nazara Allahu ilai sab'ina nazaratan wa qada lahu bi kulli nazaratin sab'ina haja adnaha al-maghfira yace sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dai dai har mutum talatin Allah ya ƙara musu yadda suka bani labari suka sanar da ni wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya sallaci wannan sallah a wannan dare Lailatul Bara'ati daren 15 ga watan Sha'ban to Allah tabaraka ta'ala zai masa duba duba so 70 har jiya muke faɗi duba ɗaya ke wa Ka'aba a shekara mutane suke dafifi suke tafiya dawafi da Allah ya kalle ta zaka ga mutane kowa ya kasa zaune ya kasa tsaye sai ya zo Ka'aba to kai dan adam kai kadai Allah zai ma kallo 70 in kai wannan sallah sannan zai biya maka bukatu daga kowane kallo ɗaya da ya maka, kowane kallo ɗaya yana ɗauke da bukatu saba'in da Allah zai biya maka, ƙanƙanuwar bukata shi ne zai gafarta maka zunubanka. To, a jiya duka dai mun faɗi waɗannan darare har muka ce dararen goma sha biyar ne, amma dare shida baki ɗaya na cikin wato goman ƙarshe na watan Ramadan. A cikin dararen nan goma sha biyar, kusan darare guda shida yana cikin goman ƙarshe na watan Ramadan. Eh, guda shida kenan. To dare na bakwai kuma shi ma dai yana cikin Ramadana ɗin shi ne daren sha bakwai na watan Ramadana ɗin. Wanda safiyar wannan dare shi ne safiyar yawmal furqani yawmal taƙal jam'an wato safiyar da aka yi waƙi'ar yaƙin badar a ciki kenan. To sannan sauran guda tara ɗin su ma mun ambace su na farko muka ce daren farko na almuharram dare na biyu shine daren ashura dare na uku shine daren farko na kamawar watan Rajab, dare na hudu shi ne daren sha biyar ga watan Rajab, dare na biyar shi ne daren ashirin da bakwai ga watan Rajab, daren Isra'i da Miraji kenan. Dare na shida shi ne daren Nisfu Shaban, shi ne wanda muka faɗi cewa ana yin sallah ɗin nan raka ɗari, kuma ana yin sallah raka goma sha biyu, dukkan da jiya mun yi bayani har da addu'o'i da ake karantawa, duka a jiya mun yi bayanin su. To dare na bakwai shi ne daren Arfa. dare na takwas shine daren ƙaramar sallah dare na tara shine daren babbar sallah ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ahaya lailatai al'idain lam tamut qalbuhu yawma tamutul qulubu duk mutumin da yake raya darare guda biyu daren ƙaramar sallah da daren babbar sallah to zuciyarsa ba za ta mutu ba a lokacin da zukatan bayi ke mutuwa waɗannan su ne bayanin waɗannan darare waɗanda suke fifitattu masu daraja. To sai kuma raneku da muka yi magana mun faɗi cewa akwai ranaku su ma masu albarka masu daraja wadda ake so mumini namiji da mace su rika raye waɗannan ranaku su kuma guda goma sha tara ne Na'am, akaramakallah kamun ku shiga bayani akan wannan raneku, a baya kun yi magana akan falalar daren Lailatul Bara'ati din nan har kuma kuke magana akan cewa ana yin budget a cikin shi. Kuma bayan budget da kuke magana akan shi da falalar shi da komai duk kun yi bayani. To kuma tambayan da muke so mu yi akarmakalla menene bambancin tsakanin daren Lailatul Bara'ati din nan da kuma ranar larabgana wato cikin watan safar laraban ƙarshen watan safar ita ma ana cewa ana yin budget a cikin wannan rana to menene bambancin budget ɗin da ake yi na wannan ranaku eh wannan ai a bayyane ke shi wannan ah, to budget da ake yi na arziki da kuma tsiya rayuwa da mutuwa ɗagawa da saukewa kashewa da rayawa ilmantarwa da jahiltarwa wanda ake yi a lailatul bara'a shine babban budget wanda ake na larab gana kuma karamin budget ne eh kwarai kowa ya sani gwamnati ma tana da babban budget tana da karami ko akwai babban wanda ya shafi ƙasa duka Mhm. to saboda haka wannan shi na lailatul bara'a shine babban budget din baki daya shi wannan na larab gana an ka lura ai masifu ne zalla masifu ne zalla shi kuma wannan da alkhairi da sharri ne da rahama da azaba da ilimi da jahilci a gane ko da kashewa da rayawa da tsiyatarwa da arzutawa da sauransu to shi ne raneku ɗin nan su kuma su goma sha tara ne wanda ake so a riƙa raya su da nafulfuli da wurdai da zikirori da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Rana ta farko a cikin waɗannan ranaku goma sha tara shine ranar arfa. Ranar arfa yana da kyau namiji musulmi da mace musulma su tabbatar suna raya wannan rana, ranar arfa. Ba a san saɓan Allah a cikinsa. Rana ta biyu ranar ashura. Shi ma ana so musulmi namiji da musulma mace su riƙa raya wannan rana ta ashura. Rana ta uku wato ita ce ranar ashirin da bakwai ga watan Rajab. ranar Isra'i da Miraji kenan. To ba a so shi ma mutum ya saba wa Allah a wannan rana. Ana so a ita zikiri, a ita salati, a ita karatun Qur'ani, sauran nafilfili. Rana na hudu shine ranar sha bakwai ga watan Ramadan, ranar sha bakwai ga watan Ramadan. Rana ta biyar ita ce ranar nisfu sha'ban, ranar sha biyar ga watan sha'ban. Rana ta shida ita ce ranar Juma'a. Ita ma ranar Juma'a ana so a karanta saban Allah a cikin. Ana so a yawaita ibada ranar Juma'a. Mm, Ana kiranta yawmul azhar. Mm. Rana ta bakwai ita ce ranar ƙaramar sallah. Ita ma ana so a raya ta. Rana ta takwas ita ce ranar babbar sallah. To sauran ranakun kuma guda goma sha ɗaya kenan ko? To gabaki ɗayansu waɗannan suna cikin watan Zulhijja. Eh, suna cikin goma na watan Zulhijja wato su ne ayyamul ma'lumat da kuma al'ayyamul ma'dudat. Eh, ayyamul ma'lumat shine Ubangiji ke faɗi wa yazkur smallahi fi ayyamin ma'lumat. Su kuma ayyamul ma'dudat shine Ubangiji ke faɗi wa yazkurullahi fi ayyamin ma'dudat.
بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم Sadakallahul azim. Waɗannan su ne kwanaki guda goma sha tara waɗanda ake so muridi ya riƙa raya su, musulmi namiji da musulma mace su riƙa raya su da ibadu na fulfili, zikirori, karatun alkur'ani, salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da yawan istighfari. An rawaito hadisi daga Anas ibn Malik Allah ya ƙara mar yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaihi wasallam Iza salima yawmul juma'ati salimatil ayyamu. Idan ranar juma'a ta kubuta daga sharrin ayyukanka, miyagun ayyuka, aka wayi gari juma'a ka ta yi kyau tun daga asubahi har faduwar rana, to sauran ranekunka na sati gaba ɗaya za su zauna lafiya. In dai juma'a ka ta yi kyau, to ka tabbata cewa sauran ranekun gaba ɗaya na sati su ma za su yi kyau. sannan ya ce wa iza salima shaharu ramadana salimatis sanatu idan kai sa'a Allah ya maka muwafaka watanka na azumi tun daga kamawar azumi har zuwa sauke shi ya zama ya aminta daga zinubai da kurakurai da laifuka to in Allah ya yarda kuwa wato watanninka na shekara dukka za su aminta za su zauna lafiya shi yasa yana da kyau mu kula da ranar juma'a da kyau in kana so rayuwarka na sati yayi kyau in kana so rayuwarka a shekara yayi kyau ka kula da watan ramadana to sannan shi wannan rana na nisfu sha'ban wato sha biyar ga wannan wata da muke ciki ana so idan aka ce sha biyar ga wata ya kama to ana so bayan sallan magariba ka karanta ko ki karanta suratu yasin kafa uku bayan sallan magariba yasin ta farko ka karanta bini ya dulil umri da niyyar Allah ya baka tsawon rai mai amfani yasin ta biyu ana so ka karanta ta alani ya daf'il bala'i da niyyar Allah ya tunkuɗe dukkan bala'o'i talauci masifu boko haram kidnappers da sauran masifu dai ga sunan iri daban-daban duka Allah ya ɗauke maka Yasin ta uku ana so ka karanta ta alaniyatul istighna'i minan nasi. Ka karanta ta da niyyar kana neman wadata daga barin mutane. Allah ya wadata ka daga kwaɗayin abin da ke hannun mutane. Allah ya wadata ka daga yawon maula da roƙe-roƙe da sauran haɗa husuma da tada gurmi mm, saboda neman abin da za ka ci. To idan ka karanta wannan yasin din Allah zai wadata ka kana zaune a gidanka baka je gidan kowa ba. baka haɗa fitina ba amma ga halal na zuwa tana shiga makogoranka da wannan niyya ake karanta duk sanda mutum ya karanta yasin ɗaya to ana so ya karanta wannan addu'a in ya karanta ta biyu ya sake karanta wannan addu'a in ya karanto ta uku ya sake karanta wannan addu'a ita ce Allahumma ya zalmanni wa la yumannu alaihi ya zal jalali wal ikram amin wa ya zal tawli wal in'am لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين amin اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو مهروما أو مطرودا أو مقترا علي في رزقي فامه اللهم بفضلك شقاوتي وهرماني ودردي وإقتار رزقي amin وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات amin فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل amin يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب amin إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم amin التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم amin إنك أنت الأعز الأكرم amin وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم amin wannan ita ce addu'a da ake kar.
Shehu kamar yadda kuka yi bayani akan ita yasin ɗin nan, to kowace kenan idan mutum ya gama ya yi wannan addu'a sai kuma ya ƙudurce niyyar karanta ta biyun da ta ukun ita ma kowace da niyyar ta kenan. Na'am shi.
ai bayanin gwari-gwari ne wato idan aka yi sallan magariba ka karanta yasin ta farko da niyyar Allah ya baka tsawon rai mai albarka mai amfani cike da lafiya da arziki da wadata da kwanciyar hankali to sai ka ce Allahumma ya zalmanni wa la yumannu alaihi ya zal jalalu wal ikram zuwa ƙarshe idan ka dawo ka karanta suratu yasin da niyyar Allah ya tunkuɗe dukkan bala'o'i da masifu, da kunci da talauci, da zaluncin shugabanni, da zaluncin ‘yan fashi, da zaluncin miyagu, da maƙiyan addini. To bayan ka karanta sai ka sake karanta Allahumma ya zalmanni wala yumannu alaihi ya zal jalali wal ikrami zuwa ƙarshe. Idan ka karanta yasin ta uku kuma da niyyar Allah ya wadata ka daga kwaɗayin abin da ke hannun mutane. Allah ya baka arziki daga wurinsa. Amma fa ka je kasuwa. Aha, Kar ka ce "Ai, ka ji shi Mansur ya ce kaza. ka-" Ka je kasuwa domin sama ba ta yi ruwan kuɗi. Ahem, Kuma komai Allah tabaraka wa ta'ala yana yin shi shi kaɗai yake amma yana kawo dalilai. Allah zai iya kawo mu duniya ba tare da uwa ko uba ba. Ka gani ko zai fidda tsiro, zai yi ruwa, zai amma duka sai ya wakilta mala'iku. Hatta karɓar rai, sai Allah ya sa mala'ika wai ya zo ya karɓo rai. idan ka shuka dawa sai sa mala'iku su zo su duba su kula da ita sai ce su fidda kwaya kaza a ware na kwari a ware na fari a ware naku da kai da iyalin duka tsari ne na Allah to tunda ko haka yake ashe kaga zuwa kasuwa ya zama dole kenan haka nan zuwa makaranta ya zama dole tun daga malamin malamai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril ya zo zai koya mai karatu nazala bihi ruhul amin ala qalbika bayan kuma ya gaya mana cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi Allah kuma ya gaya masa wa Allah maka malam ta kunta alam wa kana fadlullahi alayka azima saboda haka kar mutum ya zauna ya ce wai zai yi addu'a wai kuɗi kawai ya tauridi haka bai motsa ba sai mutum ya samu taɓin hankali ba hankali Allah ya kyauta to saboda haka mu lura wannan nan duka ibadu ne da zikirori da wurdai da nafilfili da ake so dan uwa musulmi ko yar uwa musulma ai kokari a cikin wannan wata a yi su kamar yadda muka faɗi a baya cewa shi wannan wata sha'ban an ambace shi da suna sha'ban ne saboda kasancewarsa wata ne da ya tattaro alkhairi alkhairin da yake cikin watan rajab da kuma alkhairin da ke cikin watan ramadan shi yasa ake kiransa haka domin a sha'abu yana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anan sha'abu akwai aljam'u akwai attafriku akwai attajammu'u akwai attafarruku akwai al'islahu akwai al'ifsadu akwai alƙabilatu almutasha'aba akwai aljama'atul kabira akwai albu'udu akwai alba'idu akwai aljilu duka ma'anan sha'abu ne amma idan kai kisra kuma ashi'ibu sai ya zama a dariku fil jabal hanya cikin dutse ko kuma masilul ma'ifi baɗani ardin magudanar ruwa da ke gudana cikin ƙasa, ko kuma infirajin baina jabalaini, wato a samu tsagewa tsakanin duwatsu guda biyu. An gane ko ya zama sun fidda hanya ga dutse ga dutse amma kuma ga wata hanya ta ratsa su. To ana kiransa ashi. Jam'insa shine sha'ab, amma an kaji an ce ashubatu da bamma. Wato ma'anan shi ma bainal karnai ne tsakanin ƙaho guda biyu na barewa ko ƙaho biyu na wata dabba mai ƙaho. To shi yasa ce ashubatu ko kuma tsakanin rassa guda biyu. Algusnayin. Eh, algusnayin. Ko kuma almasilu fil ramli magudanar ruwa da ke gudana a cikin sahara. Shi ma ana kiransa ashubatu. Ko kuma tsagewar dutse ruwa ya dinga kwararowa. Shi ma ana kiransa haka. Ko kuma dutse ya tsage ruwan sama ya dinga zuba a ciki yana kwararowa a ƙasa. Jam'insa shine shu'abun ko shi'abun shine zaka ji Qur'ani yana ga mana in daliku ila zillin zi salasi shu'abin.
بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم Allahu Akbar.
Sadakallahu azim ka gani ko in ɗaliku ku tafi ila zillin zuwa ga wata inuwa zi salasi shu'abin wadda take ma'abociyar rassa guda uku ka gani inuwa ce ta reshe reshe har guda uku to shine in ɗaliku ila zillin zi salasi shu'ab to amma sha'abanu suna ne na wata na takwas daga watannin shekara na hijira. Jam'insa shine sha'abanatu ko sha'abinu, shi yana tsakanin Rajab da Ramadan. An ambace shi sha'aban li'annahu ya tasha'abu min wa khairun kabirun, wato ya dunkule ko kuma ya resantu, ya ɗebo alkhairi wanda yake babba tsakanin Rajab da kuma alkhairin da ke wurin Ramadan. Sun ce an tsago shi ne daga Ash'ib, Ash'ib wato ɗariƙul jabali, hanyar da take ratsawa a cikin dutse. Saboda haka shi Sha'ban shine ɗariƙul khairi, ka ji ko? Ash'ibu hanyar da ta ratsa a daji tsakanin duwatsu. Sha'banu hanyar da ta ratsa tsakanin Rajab da Ramadan. saboda haka hanyar alkhairi yasa ake kiran watan jisru ramadan jisru ramadan gada wadda ake takawa zuwa ga ramadan an karbo daga abi umamat al-bahili Allah ya kara mar yadda ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza dakhala sha'bana fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fihi idan aka ce yau watan sha'bana ya shiga watan sha'bana ya kama to ku tsarkake zuciyoyinku al'ammaratu bisu, ku bar hassada, ku bar munafunci, ku bar ƙeta, ku bar mugunta, ku bar jin daɗi in wani bala'i ya samu wani musulmi, ku je cin mutuncin juna tsakanin junanku tun daga sha'abana saboda ku samu ramadana tsarkakakke. Idan mutum ya bar waɗannan ɗabi'un tun a sha'aban, to ko tafsirin ƙur'ani ke za ga yayi tafsirinsa a menene ake cewa very fresh. Kaji ko? Bai sa kowa ciki ba, Allah da manzansa kurum. To, amma idan mutum bai kula da sha'ban ɗin ba, bai gyara zuciya bai tsarkake ta ba, to shi kenan sai ka ga tafsirin alkur'anin ma sai dai habaice-habaice da zage-zage da cin mutunci ga azumi, ga alkur'ani, ga masallaci, malami sukutum guda, amma bai san darajar ɗakin Allah ba. Bai san akwai maganganun da ba a yi a cikin ɗakin Allah ba. Bai sani ba, kuma malami ne. sannan malami sukutum guda bai san in an buɗe alkur'ani ba a yin shiririta ba ga alkur'ani a buɗe amma kuma yana shiririta da sakarci sannan malami sukutum guda bai jin kunyar bakon Allah shine Ramadan Ramadan bakon Allah ne har akwai hadisi ma da yake cewa la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah saboda haka yana da kyau malamai a sani cewa karkar je wai ina gaba da wani ko ba aqidan mu ɗaya ba ko wani kaza ne ko ko ma mutumin banza ne akwai hanyar udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ba shirme addinin mu ba shirme bane in malamai suna shirme to jahilai me za su yi idza kana ra'i huwa zib man allazi yar alganam idan har mai kiwo shine kura to wa za a ba kiwon dabbobin kenan saboda haka yana da kyau mu kula da wannan hadisin idza dakhala sha'bana fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fihi idan sha'abana ya kama wannan watan da muke ciki kenan ku tsarkake zuciyoyinku ku daina gaba da junanku sannan ku kyautata niyoyinku a cikinsa saboda ramadana ya zo muku cikin aminci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da watan sha'abana ya kama sai ka ji ya ce Allahumma barik lana fi rajaba wa sha'abana wa balligna ramadana a cikin wannan wata na sha'aban akwai wani dare shine wanda muka yi ta magana din nan wannan dare yana da darajoji da fadala masu yawa da alkhairi shi ne daren idin ƙaramar sallan mala'iku. Eh, warai kuwa, ƙaramar sallarsu a cikin sha'ban ne, nisfu sha'ban shi ne daren ƙaramar sallarsu. Su ka san ba wani abinci ake ci ba, ba a bacci, saboda haka su don a idi da daddare ba wani matsala. Mu kuwa kaga yawwa mu dare lokacin bacci ne su ba sa bacci sannan su ba wani maganan wai a soya kaji ko yanka rago. ko a yi wani abu ba wani maganan ciye-ciye saboda haka su da daddare suke idinsu karamar sallarsu shine daren nisfu shaban sha biyar ga wannan wata daren babbar sallarsu kuma shine daren lailatul qadri cikin watan ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yin azumi a cikin wannan wata kamar yadda karbo daga Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda yace kila an ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu sawmi abdal duk cikin azumi wanne ne yafi falala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saumu sha'abana ta'aziman li ramadana yin azumin sha'aban domin girmama watan ramadan sai aka ce masa fa ayyu sadaqati abdal to a cikin sadakoki kuma wacce sadaka ce tafi sai ce sadaqatun fi ramadana shi yasa zaka ji muna yawan magana cewa kar a juya akalan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa ga sadakoki a ta zuwa asibiti ana zuwa gidan marayu ana wannan wani wani abu ne mai kyau amma ba shi bane abin da ake a wannan wata abin da ake shi ne yanka raguna da shanu da ɗinka riguna Ahem, domin farin ciki da alfahari da wanda ba dan shi ba da kowa arne ne sallallahu alaihi wasallam idan ramadana ya kama kana so kai sadaka je kai sadaka in dai ba kana da wani abu bane ka wannan naka kana so ka gudanar da wani abun da kai ka san shi in dai ba wannan bane to ka bari ramadana shine lokacin da ake so a yi wannan sadakoki Ai, amma in ka yi sadaka a cikin watan maulidi ba kuskure bane amma kar ka ce a yin taron maulidi kamata ya a kai kuɗin asibiti ko marayu a in kai haka kuma ka kawo wani abu daban amma idan kana neman irin wannan to ka bari ramadana ya zo saboda an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fa ayyu sadaqati abdan yace sadaqatun fi ramadana duk cikin sadakoki babu sadakar da Allah yake so kamar wadda aka yi ta a cikin watan ramadana na'am sannan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Usama ibn Zaid yace qultu ya rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam inni araka tasumu fi shahrin ma la araka tasumu fi shahrin ma tasumu fihi ni ina ganin ka kana yin azumi a cikin wani wata ba na ganin kana yin wa- azumi a cikin wani wata kamar yadda kake a cikinsa na'am sai annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce masa alaihi wasallam ayyu shahri wani wata ne kaga ina yawaita azumi ya ce ƙultu sha'abanu sai na ce watan sha'abana wato wannan watan da muke ciki sai ya ce naga kana yawaita azumi ciki sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce masa sha'abanu baina rajab wa shahar ramadan shi sha'aban gada ce tsakanin rajab da kuma ramadan na'am ya gafulun nasu anhu mutane suna gafala suna rafkana suna mantawa cewa akan gadar ramadana suke idan sha'aban ya kama mutane sai su yi ta wauta su yi ta shirme sun manta cewa wannan wata gada ne na zuwa ramadan kuma ba a wasa akan gada ko gosulo ba a so a ringa yi akan gada ka gane ko to saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gafulun nasu anhu mutane suna rafkana gabarinsa alhali turfa'u lahu a'malul ibadi ana ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah fa uhibbu Allah yurfa'a amali illa wa ana sa'imun ni kuma ina so kar a ɗaukaka ayyukana zuwa ga Ubangiji sai face akwai azumi a bakina sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa qultu araka tasumu yawmal isnain wal khamis wala tad'ahuma ya naga to kana yin azumi ranan litinin da ranan alhamis baka bari sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce inna a'malal ibadi turfa'u fihi ma fa uhibbu alla yurfa'u amali illa wa ana sa'imun usamatu ka sani cewa ayyukan bayi ana ɗaukaka su a cikin litinin ne da alhamis to ni kuma ina so a ɗaukaka ayyukana da azumi a bakina to a nan wani zai ce a to an ce kuma wancan watan kuma yanzu kuma an ce wannan litinin da alhamis shi wannan ayyukan sati ake magana wancan kuma ayyukan shekara Mm, kaman budget ne na larab gana da kuma lailatul bara'a wancan babban budget wannan karamin budget to shi ne ma'anin to wannan wata dai watan sha'ban yana da falala mai yawa an karbo daga mu'azu ibn jabal Allah ya kara mar yadda amin ya ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce sallallahu alaihi wasallam يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن Allah tabaraka wataala yana tsinkaye zikatan dukkan halittarsa a daren sha biyar ga watan Sha'ban. Yana kallon zuciyar kowa, yana tsinkayen halittarsa, sai ya gafarta wa dukkan halitta ga baki ɗaya sai mutum biyu kawai, da ba ma guje matsafi. da kuma mai kulla mutane a zuciya yana gaba da su. Waɗannan mutanen guda biyu, Allah tabaraka ta'ala su kaɗai ne ba zai gafartawa ba. To sannan an karɓo daga abi sa'alaba al-Khushani Allah ya ƙara mar yadda daga annabi alaihi salatu wassalam ya ce sallallahu alaihi wasallam إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدأ أهل الهكد بهكدهم حتى يدعوه idan aka ce maka yau daren sha biyar ga watan sha'abana ya kama, to Allah ta'ala zai tsinkaye zuwa ga halittarsa baki ɗaya, sai ya gafarta wa dukkan muminai, sai ya jirkinta wa kafarai ko za su tuba, sai ya ƙyale ma'abota kwafe da ruko da kulli a cikin zuciyoyinsu su ba zai gafarta musu ba har sai sun bari, ko da miji da mata ne suke gaba da juna, to ba za a gafarta musu ko da dan uwa da dan uwa ne ko da aboki da aboki ne suke gaba ko da makwabci da makwabci ne ko malami da malami ko almajiri da almajiri ko muridi da muridi ko shehi da shehi suke gaba to a cikin sha biyar ga watan sha'ban su ba sa daga cikin waɗanda za a gafarta su za a kyale su sai sun tuba sun bar wannan to sannan an karɓo daga al-imam ali ibn abi talib karramallahu jahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa jazahullahu anna kullu khair daga ma'aiki alaihi salatu wassalam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana lailatun nisfi min sha'bana fa qumu lailataha wa sumu yawmaha fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqul ala mustaghfirun fa aghfira lahu ala mustarziqun fa arzuqahu ala sa'ilun fa udiyahu ala kaza ala kaza ala kaza hatta yadla al-fajr annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allahu alaihi wasallam.
idan daren sha biyar ga watan sha'aba ne ya kama, to ku tashi ku sallaci wannan dare. Sannan idan gari ya waye, ku azumci wannan rana. Domin Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a wannan dare da kuma wannan rana. Shin akwai mai neman gafara a cikin sabo da ya yi? In gafarta masa? Shin ko akwai mai neman arziki? In ba shi arziki in wadata shi? Shin ko akwai maroƙi mai roƙo akan wata bukata ya faɗa in ba shi? shin ko akwai, shin ko akwai, shin ko akwai? Haka Allah zai ta faɗi har sai alfijir ya keto. Da haka sai a kula da wannan dare da kyau. Sannan an karɓo daga Usmanu bin Abil As cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce, Iza kana lailatun nisfi min sha'abana nada munadin. Hal min mustaghfirin fa akfira lahu? Hal min sa'ilin fa hudiyahu? فلا يسأل أحد شيئا إلا أوديا إلا زانية بفرجها أو مشرك Annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan aka ce maka yau gashi daren sha biyar ga watan sha'ban ya kama to akwai wani mala'ika da yake shela zai ta shela a duniya yana cewa shin ko akwai mai neman gafara Allah Allah ya gafarta masa shin ko akwai wani mai roƙon wata bukata Allah ya biya masa bukatarsa babu wani ɗaya da zai roƙi Allah kowace irin bukata in dai ba ta sabo ba ce duk girmanta sai an ba shi wannan bukata a daren sha biyar ga watan sha'ban wannan watan sai dai mutum biyu su ne Allah ba zai gafarta musu ba kuma ba zai biya musu bukatar su ba karuwa da take kasuwanci da farjinta sai kuma ba ma guje ko matsafi To waɗannan biyun su ba sa daga cikin waɗanda za su samu wannan gafara kuma ba sa daga cikin waɗanda za su samu wato wannan kyauta ta Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai da aishatu siddiqiya Allah ya ƙara mata yadda ta ce wato lokacin da daren nisfu sha'ban ya kama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahu alaihi wasallam.
muna kwance a cikin mayafi ɗaya ashe ya silali a cikin mayafin ni ban sani ba da ya silali a cikin mayafin can dare sai na tashi altamisuhu fil baiti ina neman shi a cikin ɗaki ban gan shi ba ina lalibe ina lalibe faya kau kadami ala kadamai wa huwa sajidun sai kawai kafafuwa na suka taka tafin kafarsa yayi wa Allah sujada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa hafistu min qawlihi sai na haddace wasu maganganu da naje yana gaya wa Allah a cikin sujada yana cewa Allah sajada laka sawadi wa khayali wa amana laka fuadi wa abu'u laka bin ni'ami wa a'tarifu biz zunubil azimati la hawla wala quwwata illa billah zalamtu nafsi faghfirli la hawla wala quwwata illa billah innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udhu bi afwika min uqubatika wa a'udhu bi rahmatika min niqimatika wa a'udhu bi ridaka min sakhatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika ko anan ka san sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ba wasa bace ko yanzu wannan kalmomi kwana nawa za ka yi kamun ka haddace su amma ka ji ta ce ita ta haddace kawai a daren da ta same shi yayi wa Allah sujada sai ta saurare shi yana faɗin wannan qal sai ta ce fa ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman wa qa'idan hatta asbaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana sallah a tsaye ya zauna yayi zikiri yayi tasbihi ya miƙe yayi sallah ya zauna yayi zikiri har sai da gari ya waye Sallallahu alaihi wasallam.
ta ce wa kad isma addat kadamahu sai da kafafunsa suka kumbura fa inni la'aga muzuha sai na kama ina murza mishi ina matsa mishi ina matsa mishi wa kultu sai na ce bi abi anta wa ummi uwata da ubana fansa gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'abta nafsak ya rasulullahi kana ta wahalar da kanka alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wai shin ba kai bane mutumin nan da bai taba zunubi ba wanda Allah yake gaya wa annabi Dauda la agabu alaihi abadan wala yughdibni abadan wa qad ghafartu lahu qabla an ya'sini ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wai shin ba kai bane ba kai bane mutumin da bai taba yin laifi ba kuma da yayi da Allah ya yafe in yana so yayi a gaba ma Allah ya bashi dama ya je yayi zai yafe alaysa qad fa'ala Allahu bika alaysa alaysa alaysa wai ba kai bane wanda Allah ya baka kaza wai ba kai bane Allah ya baka kaza ba kai bane ba kai bane ba kai bane sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce bali ya Aisha afala akunu abdan shakura sallallahu alaihi wasallam ni ne wannan mutumin da kike ji wanda Allah halicci duniya da lahira dan shi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi falal da bai ba kowa ba ni ne ni ne shugaban halittar Allah baki daya ni ne wanda biyayya gare ni bin Allah ne ni ne wanda duk wanda ya gaisa da ni da Allah ya gaisa ni ne wanda duk wanda ya ƙi ni ya ƙi Allah wanda ya so ni ya so Allah wanda ya bi ni ya bi Allah Aisha ni ne shugaban halittan Allah baki da to yanzu Aisha waɗannan darajoji da waɗannan martabobi da waɗannan makamai da Allah tabaraka ta'ala ya bani Aisha ba na zama bawa mai godiya ba wannan ibadar da nake wa Allah kafata na kumbura gode masa nake sallallahu alaihi wasallam a nan ne manyan waliyai masana Allah suka tabbatar wa almajiransu masu yi musu biyayya cewa kar su bar bautan Allah. Saboda bautan Allah godiya ce da bai akan baiwar da Allah ya musu. Har Shehu Mushe Ibrahim radiyallahu anhu yana yi wa almajiransa addu'a yana cewa yi turaqihimu ya rabbi bi shukri da'iman fa innaka maljal ajizina mujallala. Allah almajirai na ka ringa ƙara musu martaba kana hauhawar da su da kafafuwan godiya. shi ne wannan amma mutum ya ce wai ya san Allah ba zai sallah ba ko ya san Allah zai sabo ya san Allah zai zunubi ya san Allah zai har ta kai ma wani ya je zagi Allah ko ya zagi manzo Allah sana duk kuma a ce waɗannan waliyan wai su suke koyar da wannan wannan ai an kauce hanya gaba ɗaya. mafi yawanci waɗansu kuɗi ake ba su waɗansu ana sa su ne su yi haka dan su ɓata jama'a kirki suna wasu kuma jahilai ne waɗansu kuma maguzawa ne waɗansu kuma tantiran 'yan iska ne kawai to haka amma su waliyai ba su da abun koyi da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe Ibrahim yana faɗi fa inna hada an nahjar rasuli fa innani ala nahjihi ma ishtufa wa hamidu asira garamin la azalu mutayyaman wa an nahji khairul khalqi lastu ahidu idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu saboda haka duka irin waɗannan alura wannan magana ce babba a fala a kunu abdan shakura annabi ya gaya sai da Aisha Allah ya kara mata yadda har ma ana kiran ɗariƙar tijaniya ɗariƙar shukuri ɗariƙar godiya. Saboda haka duk wanda ya zo da wani abu cikinta na shedanci ko na wannan tijjaniya ba ta san shi ba, shehunnanta ma ba san shi ba. Mm. Duk da dai shehunan sun ce fa man lam yatta izbi kalamina fa lam shi fi rikabina. Duk mutumin da bai wa azantuwa da maganganun mu idan ayarin mu ya tashi zai tafi kar ya bi mu ya daga mana hannu kawai ce a sauka lafiya. Mhm. Wa man arada an yakuna ma'ifi hali falyasluk dariqi fil aqwali wal af'ali. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata bale ya Aisha, ƙwarai ni ne Aisha, a fala a kunu abdan shakura, yanzu ba na zama bawa mai godiya, mai yawan godiya ga Allah ba, hal tadrina ma fi hazin laila, Aisha kin san abin da yake cikin wannan dare kuwa? Da na bakki a shimfiɗa na dawo nan ina bauta Allah, kin san me ke cikin wannan dare? Ƙalar sai ta ce, ma fi ha ya Rasulallah. Sallallahu alaihi wasallama menene a cikin wannan dare? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fiha yuktabu kullu mauludin min bani adama. fi hazihi sana wannan dare da kika gani a cikinsa ake rubuta sunan duk yaran da za a haifa duk wani wanda zai zo duniya a wannan daren ne za a sa shi cikin waɗanda za su zo yana cikin ayanul adamiya za a shigar da shi ayanun sabitatu yana cikin zulmatul adam zai shigo nurul majali to a wannan daren ne duka ake yin wannan a wannan daren ne duk yaran da za a haifa a shekara a wannan daren za a rubuta sunan shi wa fiha yuktabu kullu halikin min bani adaman fi hazi sana a cikin wannan dare ake rubuta sunan duk wanda zai halaka daga ƴaƴan adamu alaihi salam a cikin wannan shekara wa fiha turfa'u amaluhum a cikin wannan dare ake ɗaukaka ayyukansu wa fiha tunazzalu arzaquhum a cikin wannan daren ake sakko da arzikinsu sai sai da Aisha ta ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma ahadun yadkhulul jannata illa bi rahmatillah to wato ya Rasulullah kenan ba wanda zai shiga aljanna sai da rahmar Allah kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min ahadin yadkhulul jannata illa bi rahmatillah babu wani ɗaya da zai shiga aljanna sai da rahmar Allah sai da Aisha sai ta ce wala anta ya rasulullah wai hakai hakai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaji ko fa wada yadahu ala hamatihi sai annabi ya dora hannu akan shi saboda jin magana annabi ya dora hannu a kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan sai ya ce mata wala ana illa an ya tagammadani Allahu minhu bi rahmati har so uku yana faɗin haka to a nan ne zaka ga waɗansu suke ganin cewa to ai shi kan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da za mu tsaya mu hankalta mu lura da yadda abin yake kuma yanayin tambaya ne na mace shugaba ce jagora ce amma mace ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine rahama din ai Allah ne Ar-Rahmanu annabi shine Ar-Rahmatu وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما أنا رحمة مهداة to idan aka lura da uslubin maganan ma min ahadin yadkhulul jannata illa bi rahmatillahi ba wanda zai shiga aljanna a wannan zamanin nawa sai ya bi ni ni ne rahamar ai an gane ko sai ya ce eh hanni saboda saddu zari'a kowa ya zama mai biyayya ga Allah a wata riwaya ta Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda cewa yayi ba asanin nabiyu sallallahu alaihi sallama ila manzili aisha ta radiyallahu anha fi hajatin annabi alaihi salatu wasallam ya aike ni ɗakin sai da aisha ta siddiqiya Allah ya ƙara mata yadda akan wata bukata in je in ɗauko masa fa qultu laha sai na ce da ita asri'i asri'i asri'i ki sauri ki sauri sai da ki sauri fa inni taraktu rasulullahi sallallahu alaihi sallama yuhaddisu an lailatin nisfi min sha'ban na bar annabi alaihi salatu wasalam yana zantawa da sabansa a game da sha'anin daren sha biyar ga watan sha'ban ba na so in rasa wannan jawabi da yake yi da sai da ta ji wannan faƙalar sai ta ce ya unais ijlis ya kai ɗan anas kai ɗan anas zauna ka sha labari in dai maganar nisfu sha'ban ne ai a can ba duka labaran za ka ji ba za a takaita muku wurin ibadan ne da addu'o'i amma a nan wuri na a nan zaka sha labari Anas zauna kwantar da hankalinka Anas hatta uhaddisu ka bi hadisi lailatin nisfi min sha'ban har in zantar da kai labarin daren sha biyar ga watan sha'ban wa inna tilka laila kanat lailati min rasulillah domin wannan dare da aka yi wannan jawabin daren kwana na ne annabi alaihi salatu wassalam yana ɗaki na a wannan dare annabi yana ɗakina yana ɗakina fa ja annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakina wa da khala ma'ifi lihafi ya shiga tare da ni a cikin mayafina fanta bahatu min al-layli falam ajidhu da dare ya tsala na farka sai ban same shi cikin mayafina ba fa qumtu sai na tashi fa dubtu sai na kewaya fi hujurati nisa'i ina bin ɗakin matansa ina duba ko yana can falam ajidhu ban same shi ba faƙultu sai na ce la'allahu zahaba ila jariyati himariyatul qibdiya Allah sai da kenan kaji uwarmu eh mana uwarmu sarkin kishi ta ce to watakila ya tafi wurin ku yanga sannan ce eh mariyatul qibdiya ba yana can bari in je fa kharajtu sai na fita fa marartu fil masjid sai na ci karo da masallaci fa waqa adrijili alaihi wa huwa sajidun kawai sai kafafuwa na suka yi tintiɓe da shi ya yi wa Allah sujada. Sallallahu Alaihi wasallama ya yi wa Allah sujada yana cewa Allah, sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fu'adi wa hazihi yadi janaitu biha ala nafsi fa ya azimu hal yakfiru zambal azima illa rabbul azim? Fakfir liya zambal azima. Sai sai da Aisha ta ce, sun marafa a ra'asahu sai annabi ya dago kan shi wa huwa yaqulu da ya dago kuma sai yana cewa Allahumma habli qalban taqiyyan naqiyyan min ash-sharri bariyyan la kafiran wala shaqiyyan sai sake koma ya sujada a sujada kuma sai yana cewa aqulu laka kama qala akhi Dawud alayhi salam wa afir wajhi fi at-turab li sayyidi wa hukka li wajhi sayyidi an tu'affara al-wujuh li wajhi sannan sai ya sake ɗagowa da ya ɗago ni kuma sai na kasa haƙuri sai na ce bi abi an wa ummi ubana da uwata fansa gare ka an tafi wadin wa ana fi wadi uwata da ubana fansa gare ka wato na je na yi wani mummunan zato ya rasulullahi kai kana wani wadi na ibadar Allah ni ina can wani wadi na kishi na mata sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce ya humaira ya ke yajjai yarinyar nan amma ta alamina ke yanzu biki sani ba anna hazihi laila cewa wannan dare da muke ciki lailatun nisfi min sha'ban daren sha biyar ne ga watan sha'ban inna lillahi fi hazihi laila utaqa'u minan nari bi qadri sha'ri ganami kalbin biki san cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu bayi da yake ‘yantawa daga barin shiga wuta ba a cikin wannan dare gwargwadon gashin dabbobin bani kalbi sai da Aisha sai ta ce ya Rasulullahi wa ma balu sha'arik ganami kalbin to me kawo kuma gashin dabbobin kabilar kalba sai annabi alaihi salatu wasalam sai ya ce mata lam yakun fil arabi qabilatu qaumin akbaru ganaman minhum na baki misalin da kwakwalwarki zai iya karɓa ne domin a cikin ƙabilun larabawa kakaf babu ƙabilar da take da dabbobi masu yawa kamar ƙabilar kalba sai ce la aqulu sittatu nafarin amma duk wannan rahmar da na gaya miki da wannan yancin da Allah zai kubutar da bayi daga barin shiga wuta banda mutum shida ban sa su ciki ba mudminu khamrin wala aqul liwalidayhi wala musirrun ala zina wala musarimun wala musawirun wala qattatu sai ce banda mutum shida wato mashayin giya banda mashayin giya wanda ya mai da giya ruwan sha sannan banda wanda ya rena iyayensa bai ganin kimar su bai taimakon su yake kunyata su yake wulakantar da su banda shi sannan banda wanda bai jin kunyar zina in yayi ma zai iya bada labari banda wannan banda wannan sannan banda wanda ya yanke zumunci ya yanke alaka da yan uwansa na jini shi ma banda shi sannan banda wanda yake sassaka gunki shi ma banda shi sannan banda matan nan magulmaciya ko kuma namijin nan magulmaci mai zuwa yana satan zancen mutane mutum zai zo ya zauna ko ya je jingina da bangon ɗaki ko windan mutane ko kofa suna firansu na sirri yana sato sirrin banda irin wannan mutanen shi yasa su fa suka ce ko da kai ake gulma kar ka dinga mai da hankalin kai kana sauraro saboda kar ka zama kattato idan mutum yana yawan neman labarai daga wurin makiyansa ko kuma yana zuwa yana kasa kunne ko yana zira musu ido ko yana neman me suka ce ko me suka yi zuciyarsa ba za ta taba zama lafiya ba to shi kuma zuciya so ake Allah ya zauna ciki to su kuma makiya ba su bari Allah ya tabbata a cikin zuciyarka ba in kana sauraron abin da suke yi ka bar su abin da suke yi shi zai dinga yi maka taraki amma sauraron su wato kaga sauraron masoya zai dinga sa ka nishaɗi da jin daɗi sauraron makiya zai saka bakin ciki da bacin rai to amma kuma abin da makiyan nan suke aikata shi ke kara maka taraki su kuma masoyan nan abin da suke faɗi shi ke rage ka to ashe za ba a so ka dinga yawan sauraro wai me suka ce me suka yi ina wane mutu yana kinka karka taba tambayin inda yake kuma karka ji daɗin bala'i ya same shi in ya mutu kuma in kun taba yin wani zumunci kai masa addu'a kan amma karka kulle saboda wani abu ne na sabani na dan adam da dan adam ya iya yiwa mutumin Allah ne ba dole bane idan mutum ya yi faɗa da kai zama bai da alaka da Allah ba dole bane to to kaji yanda ya bai to a wata riwaya kuma ita sai da Aisha Allah ya kara mata yadda cewa ta yi faqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallama zata lailatin fa kharajtu adlubu fa iza huwa bil baqi rafi'an ra'sahu ila samai wani dare na rasa annabi sallallahu alaihi wasallam a daki na sai na fito neman sa ha sai gashi a makabartar baqi'a ya daga kansa sama yana addu'a da ya ganni sai ce ya Aisha a kunti ta kafi na an yi hifan lahu alaiki wa rasuluhu Aisha wato kina tsoron kada Allah da manzansa su zalunce ki ko ranan girkin ki ne wato kar su je wani ɗaki ko sallallahu alaihi wa alihi sallam qalat sai ta ce qultu wa ma bi zalika ya rasulullahi babu wannan a zuciyata Allah da manzansa ba su taba zalunta ta ba walakinnani zanantu annaka ataita ba'da nisa'ika sai dai nayi zaton ko ka je ɗakin wata daga cikin matanka faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min sha'bana ila sama'id dunya fa yaghfiru li aksar min adadi sha'ri ganim kalbin ki sani Allah mai girma da ɗaukaka yana saukowa da rahmarsa daren nisfu sha'ban ya zuwa saman duniya sai ya gafarta wa mafi yawa daga adadin gashin dabbobin kabilar kalba wannan dukkan misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake buga ba wai gashin ake nufi ba ana nufi da yawa ne kawai eh shine abin da ake nufi saboda haka ga lokaci ya fara hararan mu zamu dakata sai gobe idan Allah ya kai mu zamu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfanar da mu da amfaninsa ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaydan farij karbahu abadan ya man la shabiya la waqan wala niddu anta al-qiyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa al-mujtaba al-mukhtar sayyidina muhammadun tahirul ansabi ahmadu salli wa sallim ala khairil wara judad محمد علي أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما وأجابهم غلب الإله قد انتهى وأجابهم غلب الإله قد انتهى وأجابهم غلب الإله قد انتهى لمن حمد حمد الإله أتى بها لمن حمد حمد الإله أتى بها لمن حمد حمد الإله أتى بها صلوا عليه وسلموا تسليما
وسلموا تسليما وأطال سجده وقد قيل ارفعي صلوا على وسائل النبي الشفعي وأطال سجده وقد قيل ارفعي صلوا على وسائل النبي الشفعي وأطال سجده وقد قيل ارفعي صلوا على وسائل النبي الشفعي اللهم يزه بذاك المجمدي وناله شرفا هناك عميما اللهم يزه بذاك المجمدي وناله شرفا هناك عميما اللهم يزه بذاك المجمدي وناله شرفا هناك عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا